don ci gaba da wannan karatu na littafin sayul bukhari muna fatan allah muna muwafaka da abinda za mu karanta allah muna muwafaka da abinda za mu saurara allah ya sa abinda za mu karanta da saurara ya zama su da biya tsira gare mu duniya da lafiya farma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana cikin kitabul firaqis littafin da ke magana akan hukuncin abin da ya shafi janaza mamaci wanka sallah kabari kabari da sauransu duk waɗannan kaga jana'izu ne to za mu shiga sabon babi to babu gusul mayyiti wa wudu'ihi fil ma'i was sadri
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر wasu ya samu sadri wasidri ya yi ma a sau a fashi babu musulun mai yi wannan babi kenan da yake magana akan hukuncin wankan mamaci wankan mamaci waudu'ihi da ya masa alwallah bilma'i wasidri wankan shi da ni da ruwa a wanke shi da ruwa wasidri da magariya a sa magariya cikin ruwan wanke shi shi ne wannan babin abin da yi magana a kai wudu'ihi ya tashi da zamma yi mai alwallah wudu'ihi bilma'i wasidri ko wasadri kuna kuwu ya ce kowar ru'ihi warudu'ihi shi ya zama sun saboda an ce musli saboda akwai lokacin da waru'u ya kan iya zamowa shi ruwan alwallah kawai waru'u ruwan alwallah amma waru'u alwallah kuma waru'u wani lokaci zai zama wankan ba za a ce mishi waru'u domin yana ba da ma'anar wankewa kawai sai a ce to wankewa to wudu da sai ce wankewa kawai saboda haka wudu ihi shi ne zama ya bi munasaba a nan babu musulun mai yi wannan babi na wankan mamaci wa wudu ihi da ya mai alwala to wankan bilma'i da ruwa wa sidiri da magariya
وحنن ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا يمس حيا ولا ميتا وقال سعيد لو كان نجسا ما مسدته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يمس
كان مشكلة ان talibar da imam bukhari ya kawo watan shi kanshi hukuncin wankan mamaci akwai sabani wajen malamai wasu na ganin watan farilla ce wasu na ganin sunna ce wajiba wadda aka haɗu a kan ta cewa in musulmi ya yi wa fati wajibi ne a mai wanka wasu ka ce farko kibaya ce kamar sallah wajibi ne ga waɗanda annan duk wanda ya tsayu ga yi mai wankan ya ɗauke mu sauran al'umma duka a da farko kifaya ce kenan da haka kuka ce farinta ce ta kifaya shi wankan mamaci wanda imamun nawawi ya naɗalto ijma'i ala annan musulmai yi farko kifaya farko kifaya amma wasu sun yi inkari a bisa imamun nawawi cewa ijma'i saboda mai suka ce watakila dai hankalin shi haɗar ɗauko ya ce an yi ijma'i cewa an yi ijma'i shi suke magana kan shi don faɗin da khilafa mashhurun jiddan a ke sabani a cikin matsayin wankan mamaci mashhuri ne kwarai inda malikiya domin hatta al-imam qurtubi rajjaha ya rinja fi sharhi muslim a cikin sharhi muslim annahu sunnah cewa sunna ce walakin nan jamhur ala wujubi amma da jamhur da ba su da akan cewa wankan mamaci wajibi ne ba sunna bace wajibi ne ba sunna bace wasu kuma suka ce a'a sunna ce amma wajiba sunna ce amma wajiba to sai ya fara da wannan ta'liqi na ibnu umara kaga nan kafin ibnu hayyar mu shiga akan shi magariya shi za a yi mai wanka da magariya a cikin ruwa nan ma akwai saɓani wajen malamai shi duk adadin wanki wanda za a yi mai akwai magariya cikin ruwan ko kuwa wankewa ta farko ita adda magariya abin da ya sa ita magariya tana saurin busar da jiki jikin in an gama wanka bai ɗaukar lokaci zai tsare shaɗin da ake sa magariya kuma na biyu hikima ta biyu ita magariya tana wanke datti duk wani abin da ya dambare ga jikin mutum ko ya daɗe ko maiko ko wani datti ko wani abu kaza in an sa ruwan nan da aka samu magariya to za a ga take sun wanke kazanta duk kazanta da ke jikin shi ta wanke to saboda haka ake sa wannan magariya kuma ta saurin busar da jikin shi komi zuwan da ake ciki in dai an sa magariya da yanzu haka jikin ya tsane kuma da ba abin da ake bukata kenan wanda har in yi jinkirin tsanewa ana ta wani kyalle haka a shafe wato don a tsane shi ko da a sa shi a rinkafanin shi bai da ruwa gaje gaje ya tsane sannan za a sa shi da rinkafanin shi wannan shi ma sun taba gangamu iccen magariyar ne za a ɗebo ya ka ɗebo sai a jika shi a cikin ruwan domin wasu sun yi fahimta daban-daban wasu sun ce ma iccen magariyar za a samu da kasansu su ana gogawa ga jikin shi wasu ka ce wannan bai dace da mamaci ba wasu ka ce ganyen magare za a karyo a matsuttsuka a sa cikin ruwan shi ma wasu daga ayyuma su ki haka irin su imam ahmad ya ki a ɗebo gani sai dai iccen ne za a sassaɓo haka a ɗan baro haka to sai a marmasa shi a zuba cikin ruwan yanzu irin bauri-baurin nan zai samu ruwan to wannan ne da an wanka ga jiki za a ga ya busar da kazanta kuma ya saurin busar da jiki to shi ne hikimarsa magariya ɗin wasu suka ce cikin kowace wankewa guda uku ɗin nan mutubi da za a yi a sa magariya wasu suka ce a'a na farko kaɗai za a sa magariya shi ma akwai sabani to kafin duk mutane can akan abin da ya shafi maganar magariyar shi maganar wanki shi mamacin وحنق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا امام البخاري يجي ابن عمر حنق يا ساتراري رضي الله تبارك وتعالى عنهما ابنا قوا يا ساتراري ابنا وندا لسعيد بن زيد لسعيد بن زيد يا ساتراري حلول turaren da ake samun mamaci shi ne hannu don haka watan shi turaren mamaci wasu turaruka ne ake har haɗawa a haɗo wannan a haɗo wannan a haɗo wannan shi ya zama turaruka ne daban aka haɗe aka cakuɗe aka mamis don su ba da ƙamshi sosai sosai to su ne ake sama mamaci to wasu sai suka ce hannu ɗaya daga hannu turaren mamaci kawai ne hannu wato mis ne na turaruka daban-daban ake haɗawa sai shafa mamaci asali suna shafa ga kai gashin kai shi a daddaba a daddaba a daddaba sosai sosai wannan turaru to amma dai za mu ji irin yadda wuraren da suna da sallallahu alaihi wasallam ta tanadi yadda ake shafa turaren domin a gano shi sha'anin addini tsarin shi ya isa ba wai kawai a ce kawai a sa turare ba to a sakar niyya za a shafa shi har yadda za a shafa shi da wuraren da za a ba kula wajen shafa shi a jiki da likafin duka suna da sallallahu ta'ala sallam ta tanadi haka kuma ta yi bayani yadda za a yi saboda haka ya ce wa hamalahu kuma abdullahi ibn umar hamalahu ya ɗauki wannan ɗan nasu ibn zaidin bancin ya shafa mai turare ya ɗauke shi wa sallah wa lam yatawadda yayi sallar janaza wa lam yatawadda bai saki alwala ba wannan sai suka yi mai fasara biyu aka ce walam ya tawadda can wudu'ihi yin wankan yin alwallar shi wanda ya yi wanki mamaci da hukuncin yin wankan wanda ya wanki mamaci hawa suna ganin wanda tarjama kamar raddi ce ga masu ganin duk wanda ya wanke mamaci to sai ya yi wankan duk wanda ya wanke mamaci sai ya wanka wanda kama akwai shi ayi an sani akwai shi a malikiya ko wa gaslu gaslihi ina ganin cikin muktasar ne ko gaslu gaslihi yin wankan watan wanda ya wanke mamaci to sai wasu na ganin raddi ne akan wannan cewa ga ibnu umara ya wanke mamaci karfe ta zabe Allah domin sun tabbatar da dalilai sun tabbata akan cewa ba na jisa bane kasancewa shi ba najasa bane don haka ya dauke shi in an taba shi alwala tana nan ba sai an sake ba alwala tana nan lafiya lau ba sai an sake ba za ka sai aka ce to ai ga abdullahi bin umar ya wanke shi duk ba ka wankewa ba don shi ne kamata a faɗi wankewar shi ne mutabaka da targama domin an ce wahanna da ibn umar kuma tarjama na maganar muslim bayyinci wa wudu'ihi bil ma'i was sidri da haka wasu ke ganin ma babu alaka wasu ganin akwai alaka to me alaka hadisin nan da tarjuma wannan akari alaka su ai ba a shafa turare sai ai wanka da haka sun kace kamar mubalaga ne tunda kaji an ce an shafa mai turare to an mai wanka kage nan kamar an ce a Abdullahi ibn Umar ya wanke wani ɗanus ibn Zaidin kuma ya shafa mai turare amma sai ba a magana wankewa ba domin an batun an shafa mai turare an san ba a shafa turare sai an yi wanka kafin sai a ɗauka ta gabar da haka to salla hamalu ya ɗauke shi wa salla ya yi mai salla wa lam ya tawadda bai yi alwalla ba bai yi alwalla ba kaga ma'ana ba na bisa ba ne tunda ba na bisa ba ne babu bukatar sai ya sake alwalla dan ya taɓa shi anan don haka suka ce mudaban annabi walam yatabba can mun ambato cewa wudu'ihi din nan yana kuma mamarci ne yi mai alwala yi mai alwala cikin tarjuma kenan to cewa walam yatabba yadullu ala anna al-ghasil laysa alayhi wudu shi wanda ya wanke shi babu wajibcin sai ya sake alwala to wannan shine mudabakar wannan akari da tarjama to وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا هذا سكي توا da maganar karara yace Abdullah bin Abbas yace musulmi idan Allah tabbata gare su musulmi la yanjus bayna taswa bai zama da jasa hajjan ko lokacin da yake raye ba na jisa ba ne wala man yi ta ko bayan ya yi wafati ba na jisa ba ne kaga kenan yanzu wankan da ake mai na mene ne ba na ya zama na jisa ba ne ba a wanka ne kawai ake mai na ta'abbudi ibadati ta'abbudi ne ibadati abin da ya nuna maka cewa ba na jisa ba ne kasancewa shi inda cikin ruwa zai yi shahada ya fada ruwa ya mutu ya kwana yi ne yana cikin ruwa in aka fito da shi sai abai wannan wankan sai abai wannan wankan saboda na ibada ne ba da jisa ba ce don haka dan ya rasu bai zama na jasa haka abdullahi bin abbas ya ce yanzu mu da baka shi da asarin can na abdullahi bin umar wanda ya wuce wa qad wasal hadha ta'liq ibnu abi shayba ibnu abi shayba yayi waslin wannan mudabaka wannan abin nan wannan akari wannan ta'aliki aka yi da Abdullah ibn Abbas wannan ta'aliki da Imam Bukhari ya kawo to Abubakar ibn Abi Shayba ya yi wasli shi ma'ana ya kawo shi da isnadin shi tiryan tiryan Abdullah ibn Abbas ya ce la tunajjisu mutakum innal mu'mina laysa bi najisin hayyan wala mayyita haka Abdullah ibn Abbas ya kawo shi kuma ibn Abi Shayba ya rawaito wannan isnadi kaga ibnu abi shayba ya wasu wannan tarihi wa qala sa'd sa'd yace law kana najisan ma masistu ita sa umma biyu ƙasa ce ai da watan najasa ne da ban taɓa shi ba ko kaɗan ma'ana ba najasa ba ne don yaro ba su shi da adam ba najasa ba ne don yaro ba su shi ma wannan ta'aliki ibnu abin shaiba ya yi wasu shi ta kan yahya ibn sa'id al-qattan ta kan jadu ta kan ummi aisha eh وقال النبي صلى الله تعالى وسلم المؤمن لا ينجس النبي صلى الله تعالى وسلم يقول مؤمن لا ينجس بين جستوا بين جستوا مؤمن بين جستوا wannan wani yanki ne na hadisin abu hurairah wanda al-imam bukhari ya rawaice shi da isnadi shi a can can babu junubi yamshi babin mai janaba ya yi tafiya tare da janabarsa in an tuna can baya din nan wajen imam bukhari ya kawo isnadin wannan hadisi na abu hurairah radiyallahu anhu to nan sai imam bukhari ya datso daga cikin hadisin sai ya datso shi ko yace al-mu'minu la yajisu qala nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yajisu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu'mini bai da jistuwa
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اجزلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في آخرتي كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأتانا حكمه فقال أشعرنها إياه تأني إذا رسول
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم أدية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أغسلنها يا رسول الله وأن أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حكمه فقال أشعرنها إياه أشعرنها إياه to can watakila za ku ya ce faragna ko? faragna wannan kuma falon ma faragina sai duka ma karanta faragina din don akwai faragina din حدثنا اسماعيل بن عبد الله اسماعيل بن عبد الله هذا تدم قال حدثني مالك يجي امام مالك هذا تدني عن ايوب السختياني يا كربو دغ ايوب السختياني عن محمد بن سيرين يا كربو دغ محمد بن سيرين عن ام عطيه يا كربو دغ ام عطيه الانصاريه وتماتاتي بلن ساره tana daga cikin waɗanda suka yi wa annabi sallallahu ta'ala ya sallam mubaya in an tuna satin da ya gabata mun yi magana akan ta ummi aliyya al-ansariya wadda watan ta tana daga cikin waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya din radiyallahu ta'ala anha yadda Allah ta tabbata gare ta qalat tace da kana alaina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hina tubiyat ibnatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen mu lokacin da yarsa sayyida Zainab ita ce babban iya Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyida Zainab ta yi wafati fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umurnin ne ba masa yace arsilna falafa wato ku wanke ta sau uku marra uku marra uku za ku yi mata kaga hadisin daga cikin abin da yake karantarwa marra uku ma'ana wanki wa wuce a wanki mamaci wuce ya ce a sillaha talatan au kamsan au aktar min zalika in ra'aytu na zalik ko dai biyar ko uku ko biyar ko abin da ya fi biyar ya daɗe baci masalan ko ruwan ciwo ko wasu miyawu ko jini a jikin shi ko ina da sauransu ne misali to kaga wannan kuma ga irin abin da ba wanka ake mishi ba wasu abubuwa sun daddambare ga cikin shi da yawa wataƙila ma wani kwanciya ta sa jikinsa ya canza a shi kuma in an zo wankewa shi bai daidai da wanda a jikin shi lafiya daukar misali to ya danganta in kun ga akwai bukatar haka za ka shigar ra'ayitun na bali in kun ga akwai bukatar kari bisa ga biyar din ba babu da masu ya kara bima in wasidrin amma dai da za a wanke shi muta'alliqin arsilla ha wanke ta bima in wasidrin da ruwa wa sidirin da magariya wa ja'alna fil akhirati kafura ku sanya kafur fil akhirati a cikin wankewa karshe in wankewa uku ce to ta uku to sai a sa kafur aw shay'an min kafurin rawi na shakka ko kuma ya ce ne shay'an min kafurin wani abu ko mi kankanta shi na kafur wasu suka yi kiyasin abin da yake mai kamshi kamar kafur domin shi kafur watan kamshi ne shi ana sa shi domin in akwai wani kasni wani ƙari duk sai ya bace a wajen kasnin ko ƙari to da haka sai aka shar'anta sa shi cikin ruwan da za a wanke mace ya ka sa shi zai kusa sannan kuma na biyu hikima ta sa shi kamar da malamai suka ambata badruddin al'aini ya ce malamai sun ambata daga cikin hikimomin a sa shi wannan abin nan kafin wajen wanke shi domin ya zamo ya kamsa su jiki ne kuma ka yi turare ɗaya kenan sannan kuma yana kore duk wasu ƙwari in jikin shi na wannan kamshin kafin ɗin zai zan duk wasu ƙwari masu nuhoshi bayan an sa shi a kabari za su nisata saboda jin wani za mu ko kuma ƙanshin kafin din nan sai ya danganta wani kafin sai na ji shi da wani haka eh amma kafin asalin shi wata abu ne mai kamshi ana sa shi da tufafi a sa shi cikin wuri ma ya kamsa sauri in shadda ce a bajjin wani shadda sai shi din a irin wannan kafin din namu to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da ya ba su kire ce waja'alna fil akhirati ko fil akhirati akwai sabani wata riwayar zai ce fil akhirati wata riwayar ce fil akhirati wankan karshe marra ta karshe sai a sa kafur aw shay'an min kafurin ko kuma wani abu daga kafur fa idza faragtunna fa adinnani in kun kare ku sanar da ni ku sanar da ni in kun kare kaga yanzu murnin me maza Allah ba su na wanka ga kuma yadda za su yi da wanka kamar yadda za a ji a wasu rayoyi na gaba wanda nan dai abinda wannan riwaya ta ba mu wankewa mutum an fahimta sannan da me za a wanke da ruwa da kuma magariya wannan da ruwa inda magariya mun ji manzanni wasu sun ce kowane ruwan masu yansa magariya wasu ce a ruwan da za a sa magariya na farko kadai wannan sabani ne na malamai falamma faragna lokacin da muka kare in ji ummu adiyya azannahu sai muka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqana hikmu fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire kwarjallan shi shine abin da sani wannan izari wanda yake daurawa to sai kwance shi daga jikin shi daga kugun shi da asalin iku kugu kaga na ake daura zani to sai a ce wani sai su ambace shi iku din amma asalin hiku ƙugu na inda ake ɗaura watan izari to sai akan ambaci shi kanshi izarin da hiku majasar sai a nasu sallam sai ya ba mu hiku can kuma akwai riwaya da za ta ce watan fa'ada na izarahu min hikuri ya cire izarin shi daga ƙugun shi alaihi salatu wasalam sai miƙa mana a nan abin da ake fahimta a cikin jinkirta ba da shi zan sai da aka ƙara wanka saboda annabi sallallahu ta'ala sallam ko da zai ba da shi daga jikin shi sai jikinsa saboda neman albarka ko an ajiye shi albarkar zanin annabi sallallahu alaihi ko shekara miliyan tai tana nan ma dama wannan zanin ya taba taba jikin annabi sallallahu ta'ala sallam to wannan sirrin yana nan to amma abin da annabi sallallahu alaihi ke nufi yanzu kada kada ma ya huce misali daga jikin shi sai cikinta da aka sai ce ku ci gaba da mai tawanka sai kun kare su ku sanar da ni to shi ne mazuddin aidi ya kawo wanda ya ce malamai sun ce don ya zamo yana sabo daga cikin shi sai cikinta sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan yana nuna karantar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka tabarruki da atharu din shi duk abin da ke da alaka da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sahabbai na neman albarkar shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya karantar da su su nemi albarkashi domin in ba haka nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a mai aski ba yayi umurni ya ta da mutum daya ya rarraba masahabai gashin kai kowa ya samu kowa ya samu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ke ba su suka fara misali annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da umarni a tashi a rarraba musu kowa ya samu sannan kuma an ruwaito su kansu suna ribibi in ana ba annabi sallallahu aski suna tara hannu gashin na fada wa ga hannayen su yana fada a hannayen su Khalid bin Walid ya ce wata rana sai na dace da takulluma watan watan toliya wannan gashi na nan saman goshi to shi na samu na dace da shi sai na je na ajiye gida ya ce da ɗiba ya sa shi da tagiya ta gulatin can shahid nan sai ya buɗa sai ya sa shi sai ya ɗunki sai zardu inda yake wannan taliya na tare da ita wanda ke ɗauke da gashin a zan sassa wanda ya ta tsananin tashin hankali wajen yaƙi din nan ta wata mafi ƙasa aka ce yanzu me kake ma wani tashin hankali ce hulata yanzu hula ce kake ma haka ya ci haka kusa abin da ke cikin hular gasu da kun sa abin da ke cikin hular da ba kuwa ya gaba gashin a kan da su zasa da ba kai ban yadda ku gashi a nusa sun da tozarta ya faɗi ƙasa tattaka ko kuma ya faɗa hannun kakare a ce yau ga gashi a daga hannun kakare ya ce to ban yadda ba ka ne ta irin wannan ɗan yaƙi yana dai da yawa da ya tabarrukin sabai wasu ma a nan sassan ya tsoma hannu kawai a ruwa shi suke so a kawo ƙorai na ruwa a jera bakin masallaci manzo Allah da ya yi rika tsoma hannu a cikin korai ana kaiwa gida ana sha sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wasu kuma abinda suke yi gashin annabi sallallahu alaihi wasallam suke tsomawa a cikin ruwa su sha ruwa imam abdul imam ahmad ibn hanbal haka abdullahi dan shi yana da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗauko shi in mara ƙarshen lahiya ta kai shi lahiya sai a ɗauko gashin sai a tsoma shi cikin ruwa a karkada karkada haka sai a zare sai a mai da shi ma'ajiya ta yi sai a sha ruwan ko a ba mara lafiya sha ya wanke ko kuma a yi maciyin kwalli da gashin sai an buɗe ido sosai na mara lafiya sai a sa mai sai a mace da kasan ana sa a maciyin kwalli sai a ja sai a ita saboda idan ya samu tabarrukin wani abin da ke da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan abin da sahabbai suka karanta kenan asma'u bintu abi bakr tana jika jabba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tace muna sha kuma muna ba marasa lafiyar mu lokacin da basu da lafiya kuma su warke a jika jabba manzo Allah cikin ruwa sai ta jika sosai sai a matse in aka matse to sai a ba mara lafiyar ruwan sha saboda ta taɓa taɓa jikin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam duk wannan tabarruki mashru'i ne wanda kaje yana musu tabarruki bai san sunna bane amma sahabba Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari ba su barin majina annabi na faduwa kasa in wala tarhamu khamatan illa waqat bi yadi wahidin minhum fadalika biha wajhu wajhu manzo Allah ba su bari sahabba ba su bari ya yi kaki ya faɗi ƙasa yana kawowa kowa zai tara hannu abinda yake so madina ta faɗa da hannun shi ya goga da fuskar shiga jikin shi kaga ta bar kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu kala ba kaga zama ta kare ke in kuma ka dauko ma umurdin irin wancan na raba gashi to kaga ta kara kauri saboda haka tabarrukin sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zahiri yake kara ba ka ba wani wanda zai yi gani fiye da ganin sahabbai ba wanda zai yi wata fahimta fiye da fahimtar sahabbai ba wanda zai yi fahimta fiye da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ashgarnaha iyahu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ma umma iya ish ashgarna kullu ba mata iyahu wannan zanin nawa ashgarna abinda ashi'ar tufafin da ke damfare da fatan ciki kamar irin singileti kaga ta kusa da ciki bisa ga riga jamfa ta yi kusa da jiki bisa ga babban riga tutufafin da adab da fatan jiki shi ke shi'a shi ne ashir laha ku sanya mata wannan tufafin ya zama shi a farko ga fatan jikinta ba wani abu ba shamaki tsakaninta da shi haka ke nan tufafin a nasa sun shi da a fara samata domin akwai tufafin da za a lulluba saman wannan ɗin to wannan a sa mata shi wanda shi ne darar da jikinta sannan a sa wani tufafi kuma a samu don haka sai da ya faɗi ashirin na ya ce ku tufatar da ita ba kawai da ya ce ku tufatar da ita duk da aka sa mata daidai ne amma ashirin na ha ku sanya mata shi a tufafin farko da zai rafi jikinta sannan wani tufafin kenan iyaru wannan izarin ta'ani abinda umma iya ke nufi izaru wannan izarin na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da ya kwance to a nan dai mudabakar wannan hadisi da tarjama zahira ce kaga manzo Allah sallallahu ya ce asillaha falaka sannan kuma yayi bayani akan shi hadisin yayi bayani akan wankewa wankewar kuma da magariya da ruwa shi ma hadisin ya magana bima in musulmin to
kashi uku ne na wuturi ake so a yi ce ana ruwa wanda ba ku sannan a sa na magariya a sa na magariya.
sannan na kafin kashi eh sannan ku kashi uku kenan in za a yi uku kenan in za a yi kashi uku to kamar bisa ga sabani da nace farko wasu ce duk ruwan sai an sa magarya wasu ka ce a na magarya daban shi ne na farko wasu ka ce a da na farko da na biyu duk magarya na ƙarshe kafur wasu ka ce a na farko magariya na biyu ƙura ruwan da bai da komi na uku kafur to bisa kan sabani ne ne na malamai duk wanda kuma aka yi yayi amma dai ya zan daga cikin wankewar akwai an sa ruwan an sa magariya daga cikin wankewar musamman na ƙarshe na annabi sallallahu alaihi wasallam ya sarraha shi ya ce waj'alna ku sanya kafuran kafur fil akhirati ko fil akhirati wankewar ƙarshe a sa kafur ya danganta ta biyu da ta uku duk an sa magariya ko ta farko kada ya sa magariya ko kuwa na farko ruwa kadai ba magariya na biyu a sa magariya na uku a sa kafur to duka watan malamai sun yi maganganu a kai tun daga kan sahabbai kuma har ayyuma suna da wannan amma dai abinda ake so ya zama cikin wanke wa ɗansa magariya cikin wanke wa ɗansa kafur Eh, kamar kamar irin wannan na.
باب ما يستحب أن يغسل وترا babu ma yustahabu an yusala witra wannan babu yana magana akan mustahabbancin an yusala a wanki mamaci witran mara kaga ma din da mazdariya ce da an da ita mazdariya ce babu ma yustahabbu ai babu istihbabi an yusala shine ghasl al-mayyit kenan babu istihbabi ghasl al-mayyit witran babin mustahabbancin wanki mamaci wutar mara don haka sai ya kawo ma mazdariya ma mazdariya ita ce wadda ake kawo mazdariya sai a matsayin ta da ita da abin da ke bata da yanzu ka ce babu ma yustahabbu to ka iya cewa babu istihbabi zaka istihbabu mazdari ne ya tsaya matsayin ma da yustahabbu to ita ce ma mazdariya to haka akwai an mazdariya an yi gusala babu ma yustahabu an yi gusala babu istibabi gasli kaga gasli masdari ya tsaya matsayin an yi gusala to kaga da ma da ɗan ɗin dumar gariya ne ma'ana babi wannan babi na magana akan mustahabbancin wanke mamaci mara mara ko ɗaya ko uku ko biyar ko abin da ya fi biyar in akwai bukatar haka ko bakwai in abin da in akwai bukatar haka kamar yadda muka wuce can baya yawar aikin na zalika wannan ya danganta da dai in kun ga dacewa ai haka ko in kun ga akwai bukatar yin haka
حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ام انيه رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا فاذا بلغتن فازنني فلما بلغنا ازناه فالقى الينا هجوه فقال اشجرنها اياه
حدثني محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وصدر واجعلن في الاخره كفورا فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه وأن الحديث واتن محمد بن السلام يا تدمونا أقوي مغنغنو أكن قال ياتي محمد كوي واليني محمد إلا daga cikin malamin Imam Bukhari to masu wannan suna suna da yawa akwai Muhammad ibn Salam al-Baykandi akwai Muhammad ibn al-Muthanna akwai Muhammad ibn al-Walid duka waɗannan Muhammadai ne waɗanda Imam Bukhari yake karba da gare su to nan ya kawo shi Muhammad kawai Muhammad babu nisba bai danganta shi ga baban shi balle a gane wanne ne cikin waɗannan ne to don haka malamai suka samu sabani kuma kamar yadda nakan ce warwarewa wannan matsalar sai an bi riwayoyi wasu riwayoyi daban-daban a ce to wanda ba bukari ba ya rawaito wannan hadisin amma shi ya yi danganta wanda muhammad din ya ambaci nisbarsa don a gano wane ne wanda wanda bukari kawo shi muhammad to sai ta haka za a gano don haka ibnu sakan ya ce muhammad ibn salam ne albaikandi kuma wanda riwaya shi ta sha mun sha wuce ta sannan kuma ya zo wajen asiri daga cikin marwaitan shi bukhari din abin da yace haddathana muhammad ibn al-muthanna yace muhammad ibn al-muthanna zantar da mu kaga nan akwai wata riwaya wanda imam bukhari ya sarrafa kowa ne yace muhammad ibn al-muthanna ne yace muhammad ibn al-muthanna ne isma'ili yace muhammad ibn al-walid ne da haka dai bisa kan sabani kowanne daga cikin su shekun bukhari ne muhammad ibn musanna da muhammad ibn salam al-baikan ne da muhammad ibn walid to irin wannan asrarul islam yana da kyau ya zan ana bibiye su domin ya zama su rijalan ana da tsananin kula a kansu ba kawai gundarin hadisin ba kawai aka damu da shi a ta inda ya zo su kasu rijalan ya zan gwargwado ana ɗan taɓa wani abu da gare su kuma ana sanin su قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب الثقفي بن تدم عن ايوب يا كقول ايوب السختياني عن محمد يا كقول محمد بن سيرين عن ام اديه يا كقول ام اديه رضي الله تعالى عنها جعل تبت غريت قالت تشي دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم حقيقه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا شيخو وجم ونحن نغسل ابنته lokacin da muke wanki ibnatahu babban yarsa hijira na da shekara takwas ne ta yi wafati hijira na da shekara takwas ta yi wafati tana da 'ya'ya guda biyu daga ciki akwai watan umama umama din nan wadda takan zo ta hau wuyan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawartuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke ta yana sallah to ita umama din nan to sai da zainab din nan ita ce mahaifiyarta ta yi wafati hijira na da shekara takwas ma'ana ta riga annabi sallallahu alaihi wasallam wafati da shekara biyu sai da zainab to ita ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya halarci inda ake wanke ta fa qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce iksilha talatan wanki da uku aw khamsan ko kuma biyar aw akthara ko kuma abin da yafi biyar in akwai bukata kar ra'aytun na zalika shi ne aw akthara min zalika ko fiye da biyar to amma dai muta'alliqin irsilaha bima'in wa sidrin da ruwa da ka suka ce ruwa qurani kadai wa sidrin da ruwa mai magariya sannan waj'alna fil akhirati kafura na uku sai a sa kafura kaga bima'in sai suka ce bima'in ruwa sallah wa sidrin da ruwa mai magariya marar ta biyu waj'alna fil akhirati kafuran ko fil akhirati kafur ku sanya kafur a marra ta uku wasu abin da suka fahimta kenan fa idza farajtun in kun qari fa adhinnani ku sanar da ni falamma faragna lokacin da muka qari azanna sai muka sanar da shi fa alqa ilayna hikwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam alqa ya jebo mana hikwa bukwar jallansa shine wato izalin shi wanda yake daure a kogunsa alaihi salatu wasalam fa qala ya ce ashkir laha iya kulluba mata shi ma'ana ku yi mata tabo da shi ya zamo shi ne tufafin da ke raɗe da jikinta saboda ya baro jikin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne tufafin da aka daraja ko shi ya fi daraja don haka duk wani tufafi kada ya sha makance ta da wannan tufafin ya zama wannan shi ne darar ga jikinta in ya so wani tufafin sai ya zo sama ya ce ashkar na yau sai a lulluɗe ta da shi to sannan kuma a taho ana maganar riga ana maganar watan fatari ko kuma abin nan shi ma da zarin duk da shi ma akwai sabani wanda za mu ji can gaba sannan kuma da himar sannan da lifafa lifafat ba ma guda ba ko lifafata ne ko arba'u da ba'ifa kamar da yake zahirin malikiya su gejin gejin lifafin mace bakwai mana koko shi an mata gatanci to a yi mata bakwai na farko dai jin riga doguwa har ƙasa wadda an yanka wuya an ja har ƙasa ɗaya kenan sannan izari zani biyu kenan sannan watan abin nan a dan kwani nawa kenan uku kenan sannan arba'u da walima lifafa hudu ma'anar lifafa zani mai tsawon wanda zai wuce tsawonta ya yi tsawon ta wuce tsawonta wanda ya an lunka haka an lunko shi haka yarin rubita lifafa kenan a sake lunko wani haɓar dama a lunko hagu ya lullube ta haka har so hudu arba'u da fa'ifa ke ko kuma lifafa tali lifafa biyu amma a can suke da tsaga a fitar da wurin kai amma ba magana hannuwa e ko ina ku buɗe yake to riga ke nan sannan da sanin da za a ɗaura mata duk da sun ce babu izari amma a wasu ruwayoyi akwai izari sannan a sa mata himar marhin kai ta ci uku kenan sannan arba'u da fa'ifa gejin ba likabarin mace ke to ya ce ashiyar da ashiyar da haku lulluɓa mace iya wannan wannan bidiyo ɗin faƙala ayyubu sai ayyubu ya ce وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في كلها وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعة وكان فيه أنه قال عنده بميامنها ومواقع الوضوء منها وكان فيه أن أم عتية قالت ومشطناها ثلاث قرون
فقال أيوب سي أيوب السختياني يجي هذا كان cikin isnadi akwai ayyubu sufyan ya ce haddathani muhammadun qala haddathani haddathana abdul wahhab al-thaqafi an ayyuba an ka ko daga ayyubu sufyan to shine imam bukhari ya ce kuma an samu wata riwaya ta kan ayyubu din abin da yace wa haddathani hafsatu kuma hafsatu bintu sirina ta zantar da ni kaga kenan yana da wannan hadisi ta hanya nawa ta hanya biyu can ayyubu sakhtiyani an muhammad ibn sirin nan kuma ayyubu sakhtiyani an hafsata bint sirin ita ba ya da kauna ne wane da kaunarsa muhammad ibn sirin tabi'i ne ƴan uwa ta hafsatu bint sirin tabi'a ce ita ma tana daga cikin waɗanda ake riwaya hadisai da gare ta da yawa babban malama ce kwarai hafsatu bint sirin to ayyubu sakhtiyani ya karba daga gare ta ta ji da kuma wadiya kamar yadda Muhammad ibn Sirin shi ma Ibn Sufyan ya karba gare shi shi kuma ya ji da shi ma daga ummi adiya kaga sun ji daga mace daya shi ne yace watan فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان حفصة بنت سيرين تازن تدني دقة كتير حديث محمد بن سيرين دون وكان في حديث حفصة أتكن حديث حفصة yace sillaha ma'ana abin da ya bambanta riwaya hafsa da riwaya dan wata muhammad bin sirin ita ce ita ce yake bayani shi ayyubu yace sillaha wutran wanke ta wutri mara wa qala fihi kaga nan bai ce ku wanke ta mara ba sai dai ku wanke ta mara din a aikace tunda an ce arsillaha talatan aw khamsan aw akthar min zalika aw kirkin amma babu da kasu mutiri sai dai ma'anar mutiri an fahimta ya ce amma shi alfazin hafsatu tafsir laha wanke ta wutar mara wa kana fihi a cikin kuma bancin an faɗi wutarin kuma da ma'anarsa talatan au hamsan au saba ko uku ko biyar ko bakwai wa kana fihi har wa yau a riwaya hafsatu bin tisirin annahu qala maza Allah sallallahu ya ce ibdu bi mayaminha wa mawadi'il wudu'i ku fara da tsagin jikinta na dama wajen wankan umarnin da maza Allah ke ba su kenan kaga wacce riwaya ta Muhammad ibn Sirin da babu babu ibdu bi mayaminha wa mawadi'il wudu'i da kuma wuraren gabobin da ake wankewa wajen alwala su ma ku wanke su min ha daga jikinsa wa kana fihi haka na ba a riwayar ciki أن أم إيا قالت الرواية حفصة والدباب الرواية دنقود محمد بن سيرين شي ود أم إيا كي ومشطناها ثلاثة قرون sannan muka shace kan shaida zainab da muka shace kanta muka shace kanta salasata qurun sai mun ka kulle shi mangaye uku mun ka kulle shi kamar tsoraye uku ko mangaye uku an gane manga irin wannan kitso na mutan da haka to irin wannan sai ta ce muka watan kamar a ce muka kice kanta ko muka lallabe kanta watan mangaye salasat quruni kenan to kaga wannan babu shi a riwayar Muhammad bin Sirin kuma wannan hadisi daga cikin abin da yake magana a kai yana magana kamar yadda malamai su fahimta cewa ga ga mijin mata domin sai ya zai da mijin tana nan abu da asu yana amma kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam mata su wanke ta da aka suka ce mata ga mijin mace to matan sun yi mijin ƙarfi saboda su maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su wanke sai da zai da wasu ka ce duk in haka ne to ai sayyidina ali karramallahu wajhahu wa radiya anhu shi kuma shi ya wanke sayyida fatima az-zahra da kuma mata amma ko shi babu majalisin ilmi amma kuma gashi ya sa gashi ya wanke ta to sai wasu malamai suka fahimta bai suka ce abin da kenan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan mata su wanke don a san ko ga miji a iya wankewa ba don suna gaba da mijin ba halal ne mata su wanke mace ko ga mijin ta halal ne shi masin na ali sai ya wanke sai da fatima tare da cewa ita wasu ki ta bayar ya cika wanda ya wanke ta ba sai na ali bai ta wasu ta ba wannan wasiyar ta ba wannan wasiyar shi ba kada wanda ya wanke ta ba sai na ali ba za ka shi ya wanke ta duk da dai wasu na ganin a cikin hadisan wasiyar akwai maganganu wasu hadisan ba sun inganta ba ne amma ala ayyati hala dai sai da ai wasu sun samu sabani cewa miji ya zama haku da ya wanke wasu ka ce ya wanke mata shi wasu ka ce a mata daban wanda ba mijin ba su sun zama a haku da su wanke ta wasu ka ce a duk ba magana a haku kowanne halal ne kawai halal ne matan su wanke ta halal ne mijinta ya wanke ta duka waɗannan asaru abinda suke tabbatarwa ke da aka ci wasu suka ta kawo ƙoƙari na wasu istinbaduna suka ce lokacin da sai na ali wanke sai da fatima a sahara alaihi salam sahabbai ba wanda ya mai musu to tunda ba wanda ya mai musu kenan shi ya fi cancanta da ya wanke ta sai wasu ce a ai an tambayi abdullahi bin mas'ud ya an kai sai da ali shi ya wanke sai da da kanshi sai abdullahi mas'ud ya ce abin da ya sa auren kowace mace babu tabbas gare shi bayan ya yi wa baki tsakaninta da mijin ta iya zama mata shi a aljanna ko ta iya zama mata shi ba shi ko auren sai da ali bai yi kuwa bai yi kuwa ko zai baki mata shi ko da ta yi kwaci mata shi don haka ba ta ce a aljanna auren bai yanku tunda bai yanku ba don haka zai iya wanke mata shi ko da yake wanke ta mata shi ce saka ce to ita me yasa to ita mace za ta wanke mijinta a ce ba ka dan koyi aka ce don tana cikin takabashi tunda tana cikin takabashi a to da ta iya wanke shi ta iya wanke shi don ko da za ta wanke tana cikin takabashi don haka kuma suna cikin ta shi ana da akwai motsi na alaƙa tsakanin su ke to amma shi sai wasu na ganin yana fati shi ke nan alaƙa ta yanki wannan duk tunani ne don su malamai wasu kuma suka ce a'a duk ba ma duk wannan bane wannan istinbadu da duk ba taso ba halal ne miji ya wanke matar shi halal ne mata ta wanke mijinta halal ne ga mijin kuma a sa wasu mata su wanke ta duk wanda yake fahimta kenan lokaci ya yi?